أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعالمين. amma ba da yan salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu ne wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya kaddari haɗuwar ma wannan makaranta mai albarka domin karatun darasin addinin musulunci da muka saba idan Allah da yau karatunmu na hadisi za mu karatu na kan abin da matsayin shafar kai a alwala da kuma kunna alkurani mai girma ya faranta mana shafa kayi shi kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana shafa kunwa to shi sa idan annabi ya abun sa da dama Allah ya ko annabi to shi ne mu gane in kai gaddawa ma yin yan qur'ani nan to kunwa a ina yake ne ba kai yake ba to kuran baki da kai annabi ya kawo da shi dan ruwa duk ba a kayin suke ba eh sallallahu alaihi wasallam wato wannan babu ko kuma mu ce kauci shine ma da abin da ya zo ilmasi birra'ati ya farka ne yau ya sa ba anan ta na ji ba mutu birruti kun ko wal udhnaini da kunnuwa hadathani yahya an malikin yahya ya zanta daga malikin annabi'in daga malamin sa nafi'u anna abdullah bin umara to abdullah dan umara shi na zu bara ne kuma almajiri ne ga abdullah dan umar kana ya kasance ya kudur ma yana ebowa ruwa bi azbu aihi da yatsunsa bi uzunaihi domin kunnuwansa to a sai kaga mai kawai da yake mana wata jadidu luma ilahuma kaga ai ai gaskiya wato danshin hannu wanda aka safa kayi ba da wannan dansu ake safa kunne ba an sa ruwa a hannu an safa kayi zuwa farilla dawowa sunna ai har bai bude ba ko na taba kunne ma tunda sabawa ne zai shafu to ba da shi ake so ba a sake sa wani ruwa sabo yin hakan sunna ne sannan a sha ba kunnen shafar kunnen kuma sunna ne shine ma'anar wata jadidul ma'ilahuma ba ana nufin a saba kunna a sake shafawa ba wani ma ya tafi kunne kamar zai tsinke kunna amma in sha Allah idan mun zo a cikin talihin da muke karantawa na so dan godiyo na isha suna kuma da bid'a za ka je magana yaya ake samu kunna eh ya hana sauki kunne kaman ana jan kunnen yaro in yare ba haka ake samu kunne ba duk abin da aka je shafa ma da sauki ake na ko kayan ma ai ba dura shi za a yi shafa sama sama kenan kai a komo a duk inda aka shafo zuwan farilla komawa sunna amma da so samu ne a fara ta gaba eh ai baya sai a dawo ya bi aka faro daga baya a zo a koma amma duk wanda aka yayi amma wanda ya fara ta gaba to farawa ta gaban kuma shi kuma sunna ne ai mutabi sannan tura shafar a kai ta kai wan farko farilla dawo da ta sunna an samu abu uku a biya ita to haka aka fito wato ayi وحدثني يحيى عن مالك يحيى يذن كان daga مالك انه بلغه shi مالك labari ya iso shi ana jabir ibn abdullah al-ansariya cewar jabir dan abdullah al-ansar mutumin madina masu ba da marauki su ila an masa tambaya an mazi akan shafa alal imamati a kan rawani faƙala la jabir dan aure ce a'a karan mutum ya shafa kayansa a kan rawaye an gane ko a ta yi wata sharo bilmai har sai an shafa gashi da ruwa saboda ka ba a shafa a kan kwali kamar da mai risala faɗa mace kar ta shafa a alalu kaya ta kan kwalinta to haka namiji kai shafa a alalu imamati a kan rawaninsa ko hular da ya tuɓe sai shafa a kan kansa yawwa ba ma ba kamar da wasu ke ganin wani mutum da gashi wai gashin bai jike shi a wannan ko ka kuma gefen wankan jarama kenan shi ne ke da buƙatar kasan gashi sai ya fita ba ba walwala ba ka wa haddathani an malikin ya zantar daga malik an hisham bin urwata daga hisham dan urwata anna aba urwata bin zubair lalle aba urwa dan zubairu aba urwa ne ko aba hulina aba urwa da ko yawwa dan zubairu kana ya kasance yanzu ul imamata yana cire rawaninsa wa ya musaura ta hubil ma'i ya shafa kansa da ruwa wannan ya ƙara ƙarfafa mana da cewar ba a shafa akan rawani ko akan hula wa haddathani an malikin ya zantar daga maliki annabin daga nasu annahu ra'a sajiyata binta abi ubaidin ya ga safiya yar baban ubaida yamna da abdullahi bin umar ita ce matar abdullahi dan umar kenan tanzu kimaraha ya ganta wato matar mai gidansa ko malaminsa ya ganta tana tuga kwalinta wadda mutum a lara ya bilmai ta shafa kan kanta da ruwa wannan ya nuna cewa lalle kai ake shafawa maza da mata wani abin yau mai yasa jiro lokacin na biyu ce akan lesa ta yi haka a domin lokacin ban na zuwa yaro ne a domin mutum babban na ya ba zai je ya kalli gashin mace ba kuma wasu da malikun an tambayi malikun an lamata akan safa alal imamu da akan zaman walkima da abin rufin kai ba ga alal da layan baji bai kamata ba a yi wata arrajin namiji ya shafa wannan mar'adu haka mace ma bai kamata ba ta shafa shi namiji ya shafa ala imamu da kan rawani bai kamata ba wala kimarin mata da ya shafa akan himar ita ma bai kamata ba wal yamsaha lalle gaba ɗaya su shafa ala ru'usi ma bisa kawunan su in ji ma wani malin da aka dame shi na amsan da ya bayar wasila malikun kuma an tambayi malikun an rajulin akan mutumin da dan wallahi ya alwala wanda sai ce ya manta an yi masa yi shafa a lalaci akan ya manta bai yi ba kawai sai wanki kafa bai shafa kayi ba kuma bai tuna ba ta dafa wuru uku har alwalansa ya bushe ya zai yi kala malike ce a ra'ina ga abin da zai shi ne an yi masa yi shafa birashi ukayin da kur ya magana kenan wani kana garin sallah amma in ya zama hakika ya riga ya sallah ko an ida salata wannan ya halafi ara an ida salata ina ganin cewa lalle ne ya saki sallah to a ai man tawa ne dama ai ai man tawa ne dama da ganga ai ba za fara mun da ganin mu ya ga da samu da kawala zan a ce ya yi sallah ba wa alwala wanda ya sallah ba alwala ai kaga wasu na cewa ba mutum ne kamar zai zama kusa da girman laifin ya kai ya kai wato wannan babu shi kuma ko mu ce kausi zai karantar da mu ma ja a abin da ya zo filmati akan shafa ala hufain akan hufi guda biyu shine yin takalman nan da ake yin shafa a kayan su shine abin da zamu ji anan hadathani ya an malikin ya ya zanta daga malikin an ibn shahabin daga dan shahabu an abbad ibn ziyad daga abbad dan ziyad min walil mugira ibn shuba ya daga yayayin wali din wato wato mugira dan shuba ana bihi daga babansa an mugira da wato mugira dan suba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zahaba li hajatihi wata annabi ya tafi biyan wata bukata ta sa yin gado wata tabuka lokacin ana tafiya yakin tabuka qala al mujiratu mujiratu yace fa zahabtu ma'ahu ni na tafi tare da manzon Allah na raka ce jama'in da ruwa wajen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ya zo daga bukatar tata fasakabtu alaihi da ma'anar zuba manzon Allah ruwa ban ga sala wajhahu ya wanke fuskarsa kuma zahaba ya kurje da shi annabi zo zai zare hannayensa milku mai dubbati daga hannaye biyu na aljabbarsa malam ya sadi bai samu iko ba nan lege saboda kunci bi ne matsi kuma yal dubbati na hannu riga na wannan aljabba ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa da ma sai ma yake fidda ta min da adul hannayen nasu kenan fa da ma ya fidda su min da adul zubba ta karkashin wannan jabba ta ta bangar sale ya dai manzala ya wanke hannayensa wa masabira shi kuma ya shafa kansa wa masa alal kufaini manzala ya yi shafa a bisa kufi an gane wannan ko wa ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma aishin Allah ya zo wa abdurrahman bin auf ya ummuhum ya tadda abdurrahman da auf yana ya musu limanci wannan yana daga cikin manyan fallan abdurrahman da auf da malikan al'addi wani da daddan sabon annabi kun a maka wa ga sallah biyu maraka atan ya yi musu limanci shi abdurrahman an yi sallah raka a dai ga manzon Allah ya zo fa sallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atan lati baqiyat alaihim ma sha Allah ya bi sai sallatu wannan sallah raka'a ɗayan da ta rage fa fazi Allah ku mutane duk sun razana saboda kwarjinin manzon Allah an ba da sallah ba ba ai har yanzu tun daga nan har yanzu liman dai ba a cewa zai kuma zai je ma bai da cewa ya dan bakara kun yi sallah hikari yanzu duk kun ji ba ku da da ba ku yi ma sai ku ji kamar laifi ku kai wa Allah ka gani to mutane ce fa baje Allah duk suka razana malam ma ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya cika cika sallar da da annabi irzan Allah qala ahsankum idan kun kyauta eh yadda aka yi an yi daidai in ji manzon Allah a nan liman bai da wani ikon da zai zo in yi gadda an ga sallah ba zai yi fushi ko ya folo ba to amma dai ana dan jira dan kima yadda gurgurun ne da ba zai cutar ba saboda hakan zai fi zama lafiya da haɗa kan mutane ko domin su zana lafiya. Mallai ba ta wani wata ya ji wani sallah ba sai abu zama dinnan. Ai Abubakar ya zo annabi ji masa idi ya ki ya yi. Da aka yi da sallah annabi ji masa ya tambayi dalili don me nan ji ka ja sallah ka ki. Yace waye dan abi ko hafa da ya sallah gaban manzon Allah. Ai ki ya yi. Yawa. Kuma shi annabi ya same shi ya yi kabbara ne ya fara karatu bai fara sallah ba. amma wannan gaba ne zo an riga ya raka a daya yawa wa haddasa ne an malikin an zan sani daga malikin an nafi'in daga nafi'u wa abdullahi bin dinarin maliki ya ji wannan zance a wurin malaman sa biyu da nafi'u da abdullahi dan dinar an nau ma su biyu malaman nan akbara wasu suka bai maliki labari suka ce masa an abla bin umar lalle abla dan umar malamin su ne gaba dan su biyu shi dan umar din kadimal kufa da ya zo kufa alhari bin abi waqas wajen wani sahabin annabi suna sa'adu dan abi waqas yana da cikin wannan annabi ba ajira mun sa'adun nan ni kore ko yana da cikin mutum goma abu amma duma yana da cikin ayi wa huwa amiru ha lokacin shine sarkin kuba shi da fara'u abdullah bin umar abdullah umar ya gayin shi ya mutu Allah hukunta ya sha ba bisa hukunta fa an kara zalika alaihi masa yin kare yata yin kare yake kaman bai kyauta ba fakare wata adam sai sa'ad yace masa kala ba haka tambayi ubangan idan aka dumta da yanka kuma gida ya ga aula dan umara an na ya ga tambayi ubanka duk da yaro uban da ya zama a cikin malamai amma matsayi a cikin malaman sahaba to amma kuma ai shi kuma ya fi da matsayi cikin sahaban daga idan baraka idan ka je gida ka tambayi ubanka fakadim abdullahi sai abdullahi ya dawo madina fa ne sai ayyana al-umar ya manta bai tambayi ma ga umar ba an zalika kan wannan abin hatta gari ba sa sai ga wata wani kuma zo Madina fa qala sai yake mana an aka ba ka jin ka tambayi ubanka fa qala la ji ban tambayi shi ba fa qala abu la abu ya tambayi uban fa qala umar sai umar yace idza da kalta rijlaika in ka ji ka da sawayen ka fil hubai cikin fura biyu ko ma dai da ka da suna da tsarki su biyu fa musa alai ba ka da shafa yi shafa akan kudu qala abdullahi abdullahi yace wayan ja adna milan gaibi ko dan mu yara daga bayan gida an ji alwala haka zai yi wa gale umar na umar yace eh wayan ja dukum milan gaibi ko dan ku yara daga bayan gida hakan zai yi wa da dana malikin ya zanta daga malikin annabin daga nabiyu ana abla bai umar bala fi so wata abla da umar ya bawali a kasuwa kuma ta wala sai alwala bangasala wajawa yawanki fuskarsa wa yadaihi da hannayensa wa wata arabu ya shafa kayansa kuma duk iyalin janazarin sai a kira haji wajen wani jana'iza sai ya salli alaiha domin ya sallaci wannan jana'iza shine da kala lambar jira yayin da ya yi ya shiga masallaci kan wasa alahu bai sai ya ba zuwa hukunsa kuma salla alaiha kuma ya sallaci wannan jana'iza wa da ne al-maliki ya zanta ne daga malikin an sa ibn abdurrahman daga mai suna sa'idu dan abdurrahman abdurrahman ibn ruqaishin dan ruqaishin annahu qala yace ra'aytu anas ibn malik naga anas dan malik ata quba ya zo masallacin quba bala ya ba wali a wannan unguwa don quba din sunan wuri ne akwai masallaci a wurin masjid masallacin quba kuma wata ya biyo waru ya aka kawo ruwan alwala kullum wuru mai rufa ango alwala waru mai fada ango kuma ruwan alwala wata wallahi alwala an ga sanar wajen wajen wanke fuskar sa waje da hannayensa kila da misa kayan zuwa gwiwoyin hannu wa masa abira da ya shafa kayansa wa masa ala kuma ya shafa misa hufuna wa ja almasjid sai zo masallaci masallaye sallah kale haya ya haya ya ce wasila maliku an ta mai maliki an rajin akan mutumin da ta wala ya alwala wudu an salatu alwala sallah kuma labi da kufai sai ya sa hufunansa kuma ba kuma daga baya ya bawali kuma na za'a ma ya tube su kuma radda ma an hake mai da zai sa yirjile cikin tawayensa a yadda alifal wulu ya sake sabuwar alwala ko ya ra'ayi wa qala sai ma da kace li yanzahu fa lalle tube hubanaka wal ya gasle rijile kuma ya wanke tawayensa wani ma ya mutu zai shafa da Allah ku fa da shi mai alwala kan hufuna biyu man ada kala rijile wanda ya shigar da tawayensa sai ku fa cikin hufuna biyu wa ma tsajira tani suna masu tsarki guda biyu ki duhur da wuru da tsarki irin na alwala wa ma mana kala da jalai amma duk mutumin da ya sa kafarsa ya kufai ne a cikin kufara biyu wa ma ga tsahira jin ba tare suna tsarki ba su biyu ki duhur da wuru da tsarki irin na alwala to ni da ji alwala fa la matau ala kufai ne ba zai shafa a kan kufuna kala shi ayin yace wa sai da maliku an tambayi maliki an rajul akan mutumin da da wada ayi alwala walai kufahu yana tare da hufunansa wata ha an lamar ji Allah kufai ne sai ya rafa raman ta bai ta ban hufunan ba kawai ya tafi gaba a ta jabba wuru har alwala ya buje da yake wata lafiya har ma ya sallah kala din malika in ya ga wanda yayi wannan abu ya musaha ala kufai ya sha baka akan hufunansa wai farrai kuwa wani idan salata ma zai mai da sallah wato dai kamar yadda ka san kamanta baka wanke kafa ba komin dadewa ne kamar za a wanke yin alwalar ba ta kare ba to haka shi ma wannan wato kamar ciwon ciki kamar tari kamar atishawa kamar amai da makamantansu idan suka yanke alwala an fara suka tsaye da mai alwala to iya inda ya tsayen nan idan ba su wuce ya ci gaba da alwala ba har gaba karshe ta buce to wadda yin mata warware sai fara alwalarsa daga farko amma wanda mantuwa ne yanke alwalansa ya fara yi abin da ya manta sauran sai da tuna daga inda ya kwana da tashi ya gaba kawai ba ruwansa shi ya ka yake wani ido salata da mai da sallah wala ido wula ba zai mai da alwala ba wasu da malikun an da mai malikun an rajula kan mutumin da ga salaka da mai wanke sawayensa kuma labisa kuffai zai sa hufunansa kuma za a rafa lula ne zai sake wata alwala وقال في ذلك ليرجيه فيتوب فبنا فتكنا ثم ليتو الله سنة الولا وليك في الرجل وانك خاب عينسا والعمل أيتي فالمرجل تكين سافا على كوفي لكن وبي فوندا كمن فاتاني شين ذا فدا cikin wannan kauli hadathani shine kauli na sara hadathani yahya al-malikin ya zanta daga malikin an shamur daga shaf dan urwa annahu ra'a abahu ya ga babansa shine urdan zubairu kenan ya mutum yana insafa ala hufaina bisa hufana wa ka qala yace wa kana baban ya kasance la azir bai dadawa idza masa an insafa ala kubaina bisa hufana ala ya masa zuhurahuma bayan kawai yake shafawa na hufi wala masa budunahuma bai shafa ma cikin abin da ya zama dole a shafa sama cikin an shafa ba lizin ba shafa ba ta yi sai na ali ya magana da addini da ra'ayi ake mana da hankali ne zai addini da ƙasa ne suka mata a shafa don shine mai kazanta wa hadatha li al malik ya zanta ni daga malik anna wa ta'ala ibn jabir shi sallan malik ya tambayi malamin da ibn jabir ana ne mazi Allah ko fa kai da kai shafa bi da hubuna kai ba huwa ya ake yi fa da kala ibn shahabin ihda ya dai sai dai jawabi ya shigar da daya a cikin hannayensa ta da kufi karkashin kofi wal ukra dayan ko fawko ya dora shi a saman kofi kuma amarra kuma sannan ya shuɗa su ya zo ya tafi da su kale haya ahli maliku ya haya ya ce maliki ya ce wa qawl ibn shahab kaga magana shahab din a habbu da mafi to yuwa ji maliki ma sami tuna abin da ya naji ilayya izuwa gare ni fi zalika a cikin wannan to za mu kwana nan Allah ma mu iko ta ji na gaba sai mu tare da kan maganar haɓo kuma sai mu ji yadda shi kuma yanayinsa yake a sha'anin alwala Allah ka juya a tashi mu Allah ba mu lafiya da mu lafiya ba mu ilimin amfani abin da muka babbata wanda mun iya ba tun da cikin addini Allah ka yaso da ka sharfa ka ba mu daidai baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kana da ba bin abin da zai a gaba fadi a zalalba Allah ayya ma da su da Allah ya mata rahama الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم